أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وعليله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين للنهج إلى يوم الدين حق قدر إمداد العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد لله رسالة فكرة وزاء تاشي دبو da ɗari da ɗaya to bismillah rahman rahim alhujjatu fi tasbiti habaril wahid hujja a game da tabbatar da hadisin da yake ahadi ne wato hadisin da yake wanda ya ruwaito shi ɗaya ne ko abin da yake cikin hukuncin ɗaya ƙala shafi'i imami shafi'i yace fa in ƙala ƙa'ilu idan wani yace uskurul hujjata fi tasbiti habaril wahid ka faɗi hujja akan tabbatar da hadisin da yake a hadi mai nassi habarin da nassin hadisi ka kawo min hadisin da zai zama hujja akan cewa hadisi wanda yake a hadi hujja ne au lalatin fi ko shirarwa a cikin sa au ijma'i ko ko gamuwan malamai fa qultu lahu imam shafi yace sai in ce da shi ahbarna sufyan an abdul malik ibn umair an abdurrahman ibn abdullah ibn mas'ud an abihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala subhanahu ya nace mana hadisi daga abdul malik ibn umar daga abdurrahman dan abdullahi ibn mas'ud shi ko aka daga mahaifinsa abdan mas'udin Allah ya kare da a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce narrara Allahu abdan sami'a maqalati fa hawa wa aha wa addaha Allah ya ni'imta mutumin da ya ji magana ta kiyaye maganar tawa ya kyaddace ta ya bada ita kamar yanda ya kiyaye faru ba hani da fiqihin gairi faqih so da yawa akan samu wanda yake dauke da ilimi amma shi a kansa ba malami bane yana ɗauke da ilimi amma shi a kansa ba malami ba ne ruba hamil fi'ihim ila mahu abqaumin da yawa wanda zai ɗau magana ta ilimi zuwa wanda zai fi shi gane wannan magana so da yawa sai wani ya ɗau magana ta ilimi ya kai ga wanda shi wanda aka kai wa ɗin ya fi wanda ya kawo ɗin ganewa salasun la ya gullu alaihinna kalmu mumin abubuwa guda uku bayan da za a yi a ce a kalmu musulmi zuciyar musulmi ta ɓuya a kansu wato a ce zuciyar musulmi an yaudare ta ko an kawo wani ha'inci a cikinta game da wannan abu guda uku in dai musulmi ne to wannan abin zai tsaya ya tsantsance yinsu abu na farko ihlasul amalillahi yin aiki don Allah tsarkake aiki don Allah mummuni in dai musulmi ne na hakika to da abin da zai zai duba Allah ne zai shi ne don Allah in ka ga wanda yake abu yana duban wani abu can daban ba Allah ba to alama ne na cewa haka din alama ce ta cewa musulunci bai samu tabbata a zuciyarsa ba wannan nasihatu lil muslimina abu na biyu yin nasiha ga baki ɗayan musulmi lalle ne wanda yake musulmi ya nasiha ga baki ɗayan musulmi wani zumu jama'atin abu na uku shine ya rizanci jama'ar musulmi kada ya ce zai fanɗare yi wani waje daban al'umma musulmi ga inda suka yi shi ce zai fanɗare bayyana da wata mutu hidumin wara domin wato a kiransu yana kewayewa da duk wanda yake bayansu ko addu'arsu tana kewayewa da duk wanda yake cikinsu wanda an ce wannan hadisi yadda aka kawo shi da wannan lafazin tirmidhi ya ruwaito shi a sunanu dinsa a kitabul ilmi a haka nan humaidi ya ruwaito shi a musnadinsa haka nan bai haƙi a littafinsa mai suna ma'alfatu sunan asar da kuma littafinsa mai suna da la'ilun nubuwa haka na haɗibul bagadadi ya rawaito hadisin a littafinsa kifaya wato hawaje biyu haka na ibn abdulbari ya rawaito hadisin a littafinsa jami'u bayanin ilmi falamma da dabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalatihi wa hifziha wa da'iha ra'an yu'addiha yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a samu mutumin da zai kiyaye maganarsa zai saurari maganarsa ya kiyaye ta ya bada ita ya nemi a samu mutumin da zai bada ita din haka wal imru'u wahidu alhali mutum ɗaya ne in an ce mutum ai ɗaya ake nufi dalla an la annahu la yamru an yamdi anhu illa ma taqum bihi hujjatu ala man adda ilayh wannan ya nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai umarni ba cewa a ba da wani abu daga gare shi a ruwaito wani abu daga gare shi sai ko abin da hujja za ta tsaya da shi bisa duk wanda ya aka ba da abin zuwa gare shi li'annahu inna ma yu'addi an yu'adda anhu halalun wa haramun yutanab domin abin da za a isa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai bayani ne akan cewa abu kaza halali ne ko cewa abu kaza haramun ne da yake wajibi duk musulmi ya kiyaya ko wa haddu yuqam ko haddi da za a tsayar wa malum yahzu wa yuda ko dukiyar za a karba a baya wani sihatu filinin waduna da kuma nasiha wadda ta shafi rayuwar addini ko ta shafi rayuwar duniya wadalla ala annahu qad yahmalu qad yahmilu al-fiqha ghayr faqih wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana cewa akan samu wanda zai dau ilimi alhali shi kansa bai gane ilimin ba amma ya zama ya kai shi ga wanda zai gane ya kunu lahu hafizan zai zama ya haddace wala ya kunu lahu faqihan amma ba gama fahimtarsa ba wa amru rasulullah sallallahu alaihi wasallam umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil zumul jama'ati muslimin da alzumci jama'ar musulmi mimma yuhtaju bihi yana daga abin da za a kafa hujja da shi fi an ijma'al musulmi na insha Allah lazim a game da cewa ijma'in musulmi abu ne wanda yake ya lazim cewa dukkan musulmi a wa in Allah ya so in Allah ya so ahbarna sufyan qala ahbarani salim abu nari annahu sami'a bayda lamin abi rafi yubilu an abihi qala sufyan ne mata sufyan ibn uyayna ta mana hadisi ya ce salim abin nari ya min hadisi cewa ji ubaidala dan abin rafi'in yana ba da labari daga mahaifinsa a mahaifin nasa shine abu rafi'in sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ulfiyanna ahadakum muttakiyan ala rikati kada samu ɗayan ku ya kishingida ya tara kai da matashinsa ya tihil amru min amri magana ta zo masa daga maganganuna mimma na haitu anhu aw amartu bi daga abin da nace ka ayi ko kuma abin da nace ayi fa ya kula ya zo yana cewa lana dare wai shi maganar da aka isan masa daga waje na bai santa ba ma waje na fi kitabin lai ta bana wai abin da ya gani a qur'ani shi zai bi ya da awa cewa maganar da aka ruwaito daga gare ba zai bi ta ba wai dan bai ganta a qur'ani ba to manzo Allah ce ka in samu wanda zai ce zai wannan قال ابن عيينة وابن محمد بن مكدر النبي بمثله مرسلا سؤال ابن عيينة يتي محمد بن مكدر يابان لاباري دا كمان ونن دا النبي صلى الله عليه وسلم أما ونن حديثي مرسلين سبو دا محمد بن مكدر با صحابي بني وفي هذا تثبيت الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامهم وإعلامهم أنه لازم له أتكون ونن hadisai da aka kawo akwai tabbatar da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sanar da musulmi gaba ɗaya cewa aiki da abin da hadisi ya kunsa dole ne a kansu wa illa mai ji dole hu na saukomin fi kitabillah ko da abin da hadisin ya zo da shi ba su ga wata aya ba a ƙur'ani ta bayyana kamarsa wa ho muru in fi gari hazar muru wannan magana za a yi ta a wani waje ba a nan ba a bana na malikun an zai dimna aslama an haɗa min sarin ana rajulan ƙabbala mar'ata huwa wasu imam shafi ya ce imam malik ya yi min hadisi ya kaba daga zaidim da aslama ya kaba daga ɗamin ya sarin cewa wani mutum wato daga jin hadisin an san mursali ne kenan tun da ɗamin ya sarin ba sahabi ba ne yana cikin tabi'ai ya ga ba a faɗi na sama da tabi'i ba kenan wa mursalun fauka tabi'in saƙat cewa wani mutum ya sumanci matarsa alhali yana azumi fauja da min zalika wajen shadidan ya samu damuwa daga haka damuwa mai tsanani فأرسل مرأته تسأل عن ذلك يا أيكي ما تسأل أنت تم مسونا فدلت على أم سلمة أم المؤمنين تشغو جن سيدة أم سلمة والمؤمنين ما تم زن الله صلى الله عليه وسلم فأبرتها تبات الأباري فقالت سي أم فقالت أم سلمة سي أم سلمة تتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله سام أي من زن الله صلى الله عليه وسلم يكن سمنش ما تنسى الهالي أنا أزمي farzatul mar'atu ila zawjiha matan nan sai ta koma wajen mai gidanta ta koma wajen mijinta fa abarat ta bashi labari cewa ga abinda ummu salama ta faɗa cewa manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam yakan sumbanci matansa alhali yana azumi a fa zadahu zalika sharran wannan ba sai ya ƙara masa damuwa ba wannan magana da aka faɗa masa sai zama ta ƙara masa damuwa wa qala yace lasna misla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai mu ba matsayin mu ɗaya da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yuhullahu li rasuli ma sha ai Allah yana halattawa ga manzansa abin da ya nufi ya halatta masa farzatul mar'atu ila ummu salama matan nan sai ta dawo wajen ummu salama fa wajad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ta sa manzon Allah yana wajen ummu salama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma balu hazin mar me yasa mu wannan mace ba dazu naga ta zo ta fita ba ya take kai kawo anan babaratu ummu salama sai ummu salama ta wata ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ai mijinta ne ya aiko ta ta yi masa tambaya cewa shi din nan yayi wani abu da yake ganin ka tobara ne shine cewa ya summanci matarsa alhali yana cikin azumi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ala ahbartiha anni af'alu zalik me ya hana ki faɗa mata cewa ni ma nakan yi haka nakan sumbanci mata da alhali ina cikin azumi faƙalar ummu salama sai ummu salama ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kada habartuwa na ba ta labari fa za ba ila zauja ta tafi wajen mijin fa abar ka ba shi labari fa za da zalika sharra amma a maimakon wannan ya kwantar masa da hankali sai haka din ya ƙara masa damuwa wa ƙala yake cewa lasda misla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai mu ba tafiya mu ɗaya da manzon Allah ba yuhillu lahu li rasulihi ma sha ai Allah yana halattawa abin abin da ya nufa ga manzansa fagari ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna ransa ya baci sun makala sannan manzo Allah ya ce wallahi inni la atqakum lillahi wallahi gaba daya na fi ku jin tsoron Allah wa wala a'lamukum bi hududi wallahi na fi ku sanin iyakokin Allah ma da za a yi in ketar iyakar Allah wa qad wa qasabitu bayna sura hadha alhadith imam shafi yace naji wanda ya ruwaito hadisin nan a matsayin muttasili hadisin ne yadda aka kawo shi a nan mursali ne amma imam shafi ya ce na ji wanda ya ruwaito shi muttasili wala haruru ne zikuru man wasalau amma a yanzu na mance wane ne ya kawo shi muttasili shine aka ce ibnu razzaq ibnu ma'amari malamin nan babba na kasar yaman wanda ya fati 211 to ya ruwaito hadisin a matsayin muttasili ya faɗi har sahabin da ya ruwaito shi وأنه الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل يا رويت حديث دغ شي عبد الرزاق يا رويت حديث دغ شي عبد الرزاق قال الشافعي إمام الشافعي في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أخبرتيها أني أفعل ذلك أنا da aka ambaci magana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce da sayyida ummu sallama Allah ya kara yarda da ita me ya hana ki ba ta labari cewa ni ma nakan aikata irin wannan wato nakan sumanci iyali na alhali ina azumi a cikin wannan dilalatun akwai hujja akwai shirarwa ala anna habara ummi salamata anhu bisa cewa hadisin da ummi salama ta ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam ma juzu qabulu yana daga abin da karbar sa yake jaizi li'annahu la amruha an bi an tubira annabi sallallahu alaihi wasallam illa fi amriha ma takunu hujjatu liman ahbaratu domin bayan da zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ummi salama da cewa ta ba da labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai fa in ya zama lalle a cikin labarin da za ta bayar akwai abin da ya isa a kira shi hujja ga wanda shi ta ba shi labari shi yasa har aka ce ta ringa ba da labari wanda kuma ita ta ruwaito ita kadai irin wannan amma aka ce ta faɗa ashe kenan ana kafa hujja da hadisi a hadi wa haka za habarun mura'atihi hakanan labarin matar shi mutumin nan wanda ya turo ta ta masa tambaya in kana min alisir inda inda ya tabbatar ita mai gaskiya ce a bar na malikun abdullahi bin dinar an ibn umar qal a imam malik ya ba mu labari ya ba mu hadisi daga abdullahi bin dinar daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar Allah kare da a gare su yace bainaman nasu bi quba in fi salati subhi ga maka mutane suna masallacin quba a sallar asuba wataran mutane suna cikin sallar asuba a cikin masallacin uba iz atahum atin sai ga wani ya zo musu faƙala yace da su inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi qur'an haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sauka masa da qur'ani wa qad umira an yastaqbila alqibla an umarce shi a wannan qur'anin da aka sauka masa cewa ya kyale fuskantar sham ya kyale fuskantar baitul maqdis ya dawo ya fuskanci alqibla sananniya ita ce ka'aba fastaqbiluha kuma ku fuskance ta wa kana wujuhum ila sham da can mutanen nan suna duban sham ne wato sun dauna su zauna suna kallon arewa wadda baitul maqdis daga arewa take daga birnin madina fasadaru ila alka'abati amma da suka ji wannan labarin sai suka juyo suka komo duban ka'aba ashe kenan hadisi ahadi ana iya kafa hujja da shi don anan shi wanda ya ba su labarin ai ahadi ne shi abdulhamid dinari wa ahlu quba'in ahlu sabiqati min al-ansar wa fiqh mazauna quba suna cikin wanda suka riga musulunci mazauna quba sun dade da shiga musulunci a cikin birane kuma masu fahimta ne kwarai wa karkanu ala qiblatin fararallahu alaihim istiqbala sun kasance suna ba da alƙibla alƙiblar da Allah ya faranta musu cewa lalle su fuskanta wato su kasance musu alƙibla wato suna duban ka'aba ka'aba da take nan Allah ya ce su fuskanta walam yakunu lahum an yad'u an yad'u farra lahi fil qiblati ila ma taqumu alaihim hujja bayan da za a yace sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk yanda wani ya kai da shari'a suke kan gaba don shiryar gaba ɗaya ai ta hannunsa aka karɓo kullu hadi minan nabiyyi fa anhum malana gairuhum dariqun sawa'u to a ba za su iya barin abinda Allah ya faranta musu ba a game da alƙibla ila ma taqumu alaihimul hujja sai ko da abinda hujja za ta tsaya a kansu da shi walam yalqaw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba su game da manzan Allah ba wala masu ba umar an zan lalare ba su ji abin da Allah ya saukar ga manzan Allah ba fi ta wilil kibla a wajen juya al'ibla shi yasa su a kashe garin sallar asuba sai suka tashi suna kallon sham wato wajen baitul maqdisi alhali kuwa ajiya an saukar da ayar da take nuna cewa a'a a kyale fuskantar baitul maqdisi a dawo fuskantar makka a dawo fuskantar ka'aba tun da dacen sun san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in zai salla baitul maqdis yake kallo shi yasa suka ga su ma ba za su ci gaba da fuskantar baitul maqdis sai fa in sun samu hujja wanda wannan hujjar ga ta sun samu ita ce hadisin nan wanda yake ahadi wala mai alƙawar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba su gauna manzan Allah ba wala masu ba'u ma anzalallahu alaihi ba su ji abin da Allah ya saukar ga shi manzo ba sallallahu alaihi wasallam a fi tahwilil qiblati a game da juya alqibla فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda wannan zai sa a ce kenan sun fuskanci wani abu da suka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tsarin da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kai Allah ya kare da a gare su gaba daya wala bi habari amat ba su kawo haka ba da hadisi wanda yake na ammawa wato na gaba daya wanda za a ce kowa ma ya ruwaito shi wanta kalo bi habarin wahid sun curu da hadisin mutum ɗaya izakana indahum min izakana indahum min ahli suna barin abin da suke kai su dawo kan abin da wani ya ba su labari da shi matukar shi wannan ɗin da ya ba su labarin wanda ya cancanci a gaskata shi ne yana daga ma'abuta gaskiya an farin kana alayhim suka curu suka curu daga farilla da da take kansu kamar yadda da can abin da yake kansu shine lalle ne in za su yi sallah su fuskanci baitul maqdis amma mutanen kuba da wannan mutumin ya zo ya shaida musu cewa ai ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci ka'aba wadda bangaren kudu kenan daga madina to su ma suka kyale fuskantar baitul maqdis suka dawo fuskantar ka'aba shine fatara ko suka kyale ila ma ahbarahum anin nabi ya zuwa abin da aka ba su labari da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ahadasa alaihim min tawil qibla cewa an samu sabon umarni ko sabon tsari a game da juyar da alƙibla cewa yanzu an juyar da inda da ba nan ne alƙibla ba ya koma kuma yanzu shi ne alƙibla wala mai kunu da ya fa'aluhu in sha Allah bayan da za a yi sahabban nan da wanda suke bayan su aikata wannan magana in Allah ya so bi habari da wani hadisi ko labari illa an ilmi sai fa wanda yake ya san bi annal jumu'ata cewa bi annal hujjata bi annal hujjata cewa hujja tasbutu bisli tana tabbata da irin wannan hadisin ba idza kana min ahli sirri idan dai wanda ya cancanci a gaskata shi ne shine in ya zama daga ma'abuta gaskiya wala yad'una an yuhbiru rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama bima sana'u minhu haka nan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba inda za a yi a ce sun bar faɗa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan magana mai girma a lalle za su faɗa masa wannan ma'a wato ba da za a yi su fara da irin wannan magana babba a addini illa an ilmi bi anna lahum ihdasu sai fa in sun san suna da dama su fara da shi bayan da za a yi da sahabbai suna fuskantar sham ko an ƙetare wani abu dai an ja shi ko lalihu da su ayar misla hazal azimi ko bayan da za a fara da magana babba kamar wannan a ce da suna fuskantar sham su dawo fuskantar ka'aba wanda wannan magana ce babba a addini illa an ilmin bi anna lahum ihdasu sai ko bisa sun san cewa suna da damar haka din ma'ana suna da damar su aiki da hadisi a hadi maganan nan da mutum ɗaya faɗa musu su kyale fuskantar sham su dawo fuskantar ka'aba wala da una an yubiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam masu laumi bayan da za sahabbai a ce sun bar bawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari da abin da suka aikata da gare shi walau kana ma qabilu min habaril wahid an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tawil qibla da abinda sahabbai Allah ya kare yadda a gare su gaba daya suka karba daga hadisin da yake wanda ya ruwaito shi ɗaiɗaiwa ne game da sauya alƙibla wa huwa farru alhali fuskanta alƙiblan nan abu ne wanda yake lalle mimma yajuzu lahum yana daga abin da yake suna da damar siki laƙalalan da shi mutumin ya ce da su insha Allah ko laƙalalahun insha Allah rasulullah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu in Allah ya so garkun ala qiblati ai da man kuda fuskantar alqibla ne wala ku lakum tarkuha wanda ba ku da dama ku ce za ku bata ku koma fuskantar wani abu illa ba da ilmin taqumu alaikum bihi hujjatu sai ko bayan ilimi da hujja za ta tsaya akan ku da shi min sama'ikum minni shi ne a ce kun ji wata sabon magana da gare ni au habari a mata ko hadisin da yake jama'a da yawa sun ruwaito au aksar min habari wahidin alai anni ko kuma ya zama kun samu hadisin haka daga gare ni amma ruwayar a ce ta haura ta mutum ɗaya wato hadisin ya tashi daga ahadi akalla ya kai mashuri habarna maliku qais ibn ubaydillah ibn abi talha ta qala ibn malik qala imam shafi ya ce imam malik ya ba mu labari ya ba mu hadisi daga sakabin abdullahi abi talha shi kuma ya karba daga rasulun malik anas ibn malik Allah ya kare da gare shi yace kuntu asqi aba talhata wa aba ubayda ibn al-jarrah wa ubay ibn ka'ab sharaba min fari ina cikin shayar da abu talhata da kuma aba ubayda ibn al-jarrah ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna da Ubay ibn Ka'ab shugaban makaranta Qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina sha da su wani abin sha min farihin wa tamr daga tsimin da akai na dabino wanda yake bai riga ya gama hada jikinsa sarai ba da kuma tsohon dabino aka hada aka jika fajahum at sai ga wani mai zuwa ya zo musu faqala yace innal hamra qad hurimat daga yau an haramta giya faqala abu talha abu ɗalha sai ya ce da ni um ya anas ila hazil jirari fasila anas ta shiga tulunan nan duka ka faffasa su da can a cikin tulunan giya ce wadda aka yi ta da a wato dabino da bai karasa nuna ba da kuma tsohon dabino aka hada to sai shi abu ɗalha ta yace da sai da na anas ta shiga farfasa wato wa'annan tulunan jiraro jam'in jarratu jarratu tulu fakunta ila mai rasu lana ya ce sai na tashi zuwa wani dutse na fararrabtu habi asfali na doke ta da kasar hatta ta kasar har duk tulunan nan suka farfashe wa ha'ula'i fil ilmi wal makan min nabi sallallahu alaihi wasallam taqaddum sibati bil mawlid alladhi la yakru an wannan sahabban da suka dau mataki akan giya da ba da labarin mutum ɗaya wanda suna su dinnan suna da matukar matsayi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna da ilimi suna da matsayi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama gashi sun daɗe da abutar manzo sallallahu alaihi wasallama suna matsayin da ba wani malami da zai musun haka wa karkana sharabu inda mu halala hakika duk wani abin sha ya kasance alal a wajen su ya shirabu na suna sha fajamu'at sai wani mai zuwa ya zo musu wa ahbaram ya ba su labari bi tarihi alhamdi da cewa an haramta giya famar abu dalhata wa malikul jirari abu dalhata wanda shi ya mallaki tulunan nan da giya ke ciki sai ya umarni bi kasril jirari da da fassa tulunan wala ma qul huwa wala hum wala wahidun minhum nanu ala taliliha ta na qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qurbihi minna aw yati na habaru amma ba wani a cikin gangan sahabban nan da yace shi kansa abu dalata bai faɗa ba wani a cikin gamgansa ban bai ce ba a cewa mu muna nan muna ɗaukan cewa giya a matsayin halattake sai in mun gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda da yana kusa da mu in ya so ya bamu labari cewa ai yanzu an haramta giya an haramta giyar tukuna koko mu samu hadisi wanda yake mutawatir shine habaru ambatin to ba su faɗi irin wannan ba wa zalika abin da sa aka faɗi wannan magana annahum la yurquna halala ba da za a ce sun zubar da halal iraquhu sarafun banna wato a zubar banna ce wala su min ahli su ko ba wanda za a ce sun yi banna bane wal hal fi annahum la da'una ibara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma fa'alu dalili da aka ce ai su dinnan ba da za a su bar faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da suka aikata wala ya da'u law kana ma qabilu min habalil wahid laysa lahum an yanhahum an an qabuli shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamo a same shi ko yaushe yana hana sahabban nan daga karbar hadisi wanda yake ahadi a wato da a ce abin da suka karba wato daga hadisin da yake ahadi ne hadisin da bai kai mutawatiri ba a ce an sun yi kuskure ba su da damar karba to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai zai fadakar da su ya nuna musu cewa ai ba haka bane amma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa haka din daidai shine abin da za su yi wannan ya nuna mana cewa hadisi ahadi ashe hujja ne to Allah ya gane da mu sai mu tashi wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unaysa alhamdulillah na eh a wannan ba a kan wannan ba ne kuma shi ta yi ya zama yana shirarwa ga haka amma su abin da suka duba ma a nan babba shine zarar iyasi da hange cewa kasko sabo aka zuba masa abin da yake ruwa-ruwa ya zama ya daɗe a ciki musamman a ce ya kwana to ba makawa wannan ruwan yana ko ina a jikin shi a wannan kasfa amma wannan hukuncin da su wato abu dalhata ya wato don ƙara tabbatar da hannun ne shi yasa wajen malamai da yawa suka ce cewa an sa giyar a ciki in dai ba sabon kasko ba ne bai hana a wanke kaskon bayan an zub da giyar a ci gaba da amfani da kaskon ba yauwa bai hana a wanke ba bayan an zub da giyar a dawo ana amfani da kaskon amma wannan kamar wato ɗaukan mataki ne don a ƙara tsawatar da jama'a cewa lalle lalle duk yadda za a yi a ga an nisanci giya inda ga shi ana nuna ma kamar in ta taba abu abin duk wankin da za a yi masa ba zai tsarkaka ba amma malamai suka ce wannan dan zara a tsawatar ne yawwa dan zara a kan ba mu tsawatar wanne shi yasa aka kawo haka to alhamdulillah